بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 23 ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 daidai da 20 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2019 wannan shine darasi na 139 cikin jirgin darussa daga ajin mu na fasl al-sheikh al-albani al-usul inda muke taba karatu tuka daga littafai mabambanta a yau insha Allah za mu yi darasi farko daga littafin al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil na malam sayyid abdul majid al-ghawri jazakallahu khairan za mu tashi a shafi na 156 a inda malam yake cewa amma al-musannafatu allati tajma'u bayna rijal sunan al-arba'ati wa aw al-kutub al-khamsati aw al-kutub as-sittati faqad dhaharat qariban min dhalika yana mana shimfiɗa a kan littattafai waɗanda aka rubuta su don mazajen littattafai keɓantattu bayan da ya faɗi wasu daga cikin littattafan da suke magana a kan littafi ɗaiɗaiwa sai kuma ya fara batu a kan littattafan da suka haɗe wasu kutubul hadithi a wuri guda aka yi tarjaman mazajensu amma musannafatun da ta jima'u yarancin da Allah na waje waɗannan littattafai waɗanda suke haɗe ainihin wato tajma'u bayna rijalis sunan al-arba'a suke haɗe imma dai mazajen as-sunan al-arba'a Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah aw al-kutub al-khamsa kun tafai biyar sune Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i aw sitta ko kuma tafai al-kutub sitta guda shida waɗannan biyar ɗin suka kara da Ibn Majah faqad zaharat qariban min dalika sun bayyana kusa da wancan tarihin da aka ambata a sama حين صنف الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني الإمام أبو بكر البرقاني يربط للتافي من سنة تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي في مصنفاتهم عن الصحابة والتابعين إلى شيوخهم bayani akan sunayen mazajen da shehunnan da su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito hadisan su daga cikin sahabbai da tabi'ai da zuwa ga sahabbai da tabi'ai al-Imam al-Barkani ya rasu shekara ta 425 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da rasuwarsa kamar shekara dubu da shekara ashirin da ɗaya. to wannan yayi aikin nan kamar a karo na farko kenan thumma lam yuqaddim ahadun ala lam yaqdum ahadun ala takrari almuhawalati hatta fatratin mutaakhira sannan ba wanda ya ƙara maimaita irin wannan kokarin har lokaci yayi jinkiri hina sannafa al-hafiz ibn asakir lokacin da al-imam al-hafiz ibn asakir al-dimashqi wanda ya rasu a shekara ta 571 ibn asakir babban malamin nan na hadisi da tarihi wanda da rasuwarsa shekara 800 yau da shekara 60 kenan Allah ya gafarta mishi littafin nashi sunan shi al-mu'jam al-mushtamil ala dhikri asma'i shuyukh al-a'immat an-nubal ولكنه اقتصر على شيوخ على الشيوخ المباشرين sai dai shi ya takaice ne akan malamai waɗanda su waɗannan masu littafin suke kato akan su abu suke yi banda na saman su duna baqiyatir zalil asanid ma'ana malaman bukhari da muslim da abu dawud wanda suka gamu da su kawai banda malaman da malaman su suka gamu da su ko malaman malaman malaman su banda su malai ya ci gaba da cewa fa huwa fi tariqi fi tabaqati shuyukh ashabil kutub sita al mubashirina faqat shi littafin ya shafi kawai tabakar malaman waɗannan shehunan ne kai thumma sannafa abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi al jamma'ili al mutawaffa sanata 600 lil hijra al imam abu muhammad al maqdisi abdul ghani ibn abdul wahid ya rubuta littafin shahararren shine al kamalu fil rijal وقد ظل كتاب الكمال أصلا لعدد كبير من المصنفات التي هذبته أو أضافت إليه طيلة القرون الثلاثة التالية على تصنيفه littafin malam abdulgani Allah ya sa mashi albarka kwarai da gaske aka waye gari dukkan littafan da suka biyo baya mafi yawansu sun zama wato ko dai rairaya ko ƙari akan abin da yake tun daga irin aikin da mizzi da wanda al-imamul birzari yayi da na al-Imam al-Hafiz Mughtai da na al-Imam al-Zahabi da na Ibn Kathir da na Ibn Hajar da ga sunan da yawa da yawa tahzibi ko tadhibi ko kaza duka akai ta jingina da littafin nashi saboda ya tattara abubuwa daban-daban masu matukar amfani da kuma tsari mai kyau sai littafin ya zama tsawon shekaru 300 bayan an yi shi dukka masu biyo bayansa suna biyo bayan shi ne a irin salon da ya yi suna kwaikwaya wasannafa abdullahi ibn suleiman al'ansari al-harifi al-nablasi al-mutawaffa sanata 612 كتابه في تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي نزع فيه من زع بنصر الكلابادي ولم يكمله سيكون وانا مالمي من سنة عبد الله ابن سليمان الأنصاري wanda ya rasu shekara ta ɗari shida da goma sha biyu ya littafi a kan salon abu nasirin al-karababi wancan da aka ce ya ƙware game da sanin sayul bukhari sai dai shi wannan malamin bai cika bai gama nashi kama sannafa abu ishaqa sai kuma a ibu ishaqa ibrahim ibn muhammad ibn al-azhar asai rafini wanda ya rasu shekara ta ɗari shida da arba'in da ɗaya littafin shi mai suna kitabu a rijalul kutubi sitta sannan sai kuma وصنف ابن النجار البغدادي كتابه الجمع بين رجال الكتب الستة للتافين دي رمتا كنا الإمام ابن النجار البغدادي يارس شكرة الشدة لشكرة أربعين دقو waɗannan duka littattafai kenan daban-daban daban waɗanda aka rubuta akan waɗannan littattafai na hadisi sai malam yace ta'riful kutubil matbu'a fi rijal kutubil hadith al makhsusa ga bayani dalla-dalla akan littattafan da aka rubuta game da littattafai na musamman littattafan da aka taron tarihin mazajen littattafai na musamman wa ilayka ta'rifa ma baqiya min al-kutubi min al-makhtutat al-mawjuda wal matbu'at al-mutawaffira ci ga sauran bayani na littattafai waɗanda suke wasu har yanzu rubutun hannu ne wasu kuma an riga an buga an yada abu na farko gaba ta farko musannafatun fi rijali sahih al-bukhari ya ware ta wannan gaba dan bayani akan littafan da aka rubuta akan littafin sahih na al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullah wanda aka yi kawai dan bayani akan mazajen da Bukhari yake riwaya daga gare su malam yace na farko akwai asami marrawa anhum al-Bukhari lil-Imam Abi Ahmad Muhammad Abdullah ibn Adi ibn Abdullah al-Jurjani ibn Adi al-Jurjani mai littafin alkamil fi zuwa fa'in rijal wanda ya rashe kata ɗari uku ne da sittin da biyar littafin nashi shi ne a sami marrawa an humul bukhari mujalladi ne guda ɗaya haka kamar girman bulugul maram ko makamancinsa kamar shafi ɗari uku zuwa wani abu littafi ne latifun lakinnahu mati'un wa nafi'un ya ta'allaku hada kitabu bi shuyukh al-bukhari alladhina dhakarahum fi sahih ya shafi littafin ya shafi malaman bukhari ne waɗanda ya ambata a cikin asali wa qadara tabahum ala hurufil mu'jam ya tsara su alif ba ta wa zakara ansabahum wa buldanahum yana faɗan garuruwan su dangantaka su da garuruwan su wa ba'da akhbaril mashhurin minhum da wani sashi daga cikin labaran waɗanda suke shahararru ne a cikin su wa makanatahum fil ilmi da matsayin su a cikin ilimi wa bada'ahu bi tarjamatil bukhari nafsihi ya fara da tarihin shi kanshi Bukhari wayya tarjamatun mustafiba istagraqat sita safahati tarjuma ce mai fadi mai yalwa da ta ci shafi shida wayya tarawahu tulut tarajimi bayna as-satr al-wahid ila 30 satr akwai bambancin tarjuma wata za ta zama layi daya wata kuma ta kan kai har zuwa layi shida wa qala fi akhiri a ƙarshe yake cewa fa jami'u shuyukhi alladhina fi jami'ihi mi'atani wa tis'atun wa thamanuna shaykhan malaman bukhari a cikin tafin nan akwai malami wato guda 298 cikin malaman da bukhari yayi riwaya daga gare su a wannan littafi akwai malai ce tubiya bi tahqiqi al-ustad badr ibn muhammad al-ammash a darul darul bukhari dake madinatul munawwara a 1995 dai da hijira na da shekara 1415 kamar shekara 25 baya kenan ko sai wannan baya ga wannan bugu akwai wani bugu wanda muna da shi a nan makarantar na Dr. Amir Amir Muhsin Amir Amir Hussein Sabri Amin Amir Hussein Sabri yayi tahqiqin sa kusan lokaci guda aka buga su a 1994 muna da shi a makarantar nan jihar salafiya wanda mujalladi ne guda daya haka littafi ne mai daɗi kwarai da gaske na biyu akwai zikru asma'i tabi'ina wa man ba'dahum mimman sahhat riwayatuhu an thiqati inda al-bukhari sai kuma ambatan tabi'ai littafi mai suna ambatan tabi'ai waɗanda riwayar ta inganta zuwa ga bukhari waɗanda bukhari ya rawaito hadisan su amma tabi'ai kawai wannan kuma al-imamu abul hasni abul hasani ali ibnu umara ibnu ahmad ad-darqutni al-imamu ad-darqutni khatimatul huffaz rahimahullah wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da shekara tamanin da biyar shi ya yi wannan littafi zakara fihi mu'allifu asma'a man ishtamala alayhi sayyid bukhari min tabi'ina faman ba'dahum ila shuyukhi ya ambaci mutanen da suke suna cikin sayyid bukhari daga tabi'ai da na bayan su har zuwa malaman sa warattabaha ala hurufil mu'jam shi ma ya jera su bisa alif ba tubi'a bi tahqiq al-ustad buran al-dannawi وكمال يوسف الحوت في مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت عام واحد عام ست بعد المائة الرابعة عشر الهجرة الموافق لعام خمس وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد في مجلد أم بقى شاهد في مجلد ديبيو أكسر بيروت 1985 daidai da 1406 hijiriya sai kuma tasmiyatu المشايخ الذين روى عنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الجامع الصحيح wannan na ibnu manda kenan an buga shi da sunan asami kutubi asami shuyukh al-bukhari shi ma mujalladi ne guda ɗaya haka latifun muna da su yawanci don tafan yanzu dauko suna da matukar wahala ne amma tabbas akwai su a makarantar nan a maktabar nan ta darra da salafiya akwai su wata ranar kana da kwakudu ba za ka iya tarar da su kuma kana so ka siya ma abu ne samamme a kasuwa ba wani ɓoyayyar tashi ba ne za ka iya neman shi ma pdf copy za ka iya samu online suna nan ba wasu littattafai ne na nesa ba al'imamu abu abdullahi ibn manda wanda sunan shi muhammad ibn ishaqa al-asfahani ya rasu ne a shekara ta 395 allah ya gafarta mishi wannan ma da ya ce tsobiya bi tahqiqil ustaz نظر محمد الفريابي في مكتبة الكوثر بالمربع السعودية كان شيني إرم بون دو مكي شيانا نظر محمد الفريابي إن الفريابي أكو كما وتمخطوطة شهرية وتكي وأنا أنا أنا بعد لابارنتا وتا مكتبة أكو كما وتا abin nan gidan aje makutat na Dublin wanda ke kasar abin nan Dublin mai sunta Chester Beatty kun tuna ta ku Chester Beatty wanda lokacin da muka yi karatun littafin Iktira Suhatul Mustaqim an yi magana akan samuwar littafi da dama na Arabiya a labararin shi wannan wani farfesa ne wanda ya mutu ya wakafin littafansa ga wata hai'a ilmiya sai ta zama shahararriyar abin nan ce darul maktutat ana zuwa daga ko'ina wajen neman littattafai a wurin to a kowata makuta mai matukar kima da ake labarin cewa tana nan a wannan waje sai malin ya ce da kuma littafin alhidayatu wal irshad fi ma'rifati ahli thiqati was sidad na abu nasrin ahmad ibn muhammad ibn husain al-kalabadi wanda ya rasu ka ta 300 da shekara 98 an yi magana kan kalabazi a baya yahtassu hadal kitabu bi rijalil bukhari alladhina akhrajahum fi sahih wannan tafi shi ma yake banci mazajen bukhari ne wadanda bukhari ya fitar musu da hadisi a as-sahih wa huwa ya'ni bi tamyiz ar-rajul wa dhalika bi dhikri ismihi wa ismi abihi wa nasabihi da yace tamyiz yana nufin bayani akan sunan mutum da sunan babansa da dangantakarsa kamar yadhkuru rihilatihi kamar yadda yake ambatan tafiye-tafiyensu wa man rawa anhum min wa man rawawan da ɗalibansu da malamansu wa yushiru ila madhani riwayatihim marwiyatihim bil ihadati ala kutubi sahih bukhari yakan yi ishara zuwa ga inda za a samu hadisan su da ishara zuwa ga kutub kitabul ilmi kitabul raqa'iq kitabul salati na cikin bukhari masala duna zikirin abwab ba tare da ambatan babi da babi inda hadisan suke ba wa zikiri wa bi zikiri saniyul wafayat yana ambaton kuma shekarun mutuwa na na su malaman wa huwa yanqulu anin nuqadil qudama aqwalu yana kuma maganganu daga malamai da suka riga shi tubi'a bi tahqiqil ustadi abdullahi al-laythi fi dar al-ma'rifa bir riyad ama saba'in ba da mi'ati arrabi'ati ashara lil hijira daidai da 1970 1987 sai littafin abul walid al-baji wanda shi ma muna da shi a makarantar nan littafi ne shahararre kwarai da gaske shine at-ta'dil wa at-tajrih liman rawa anhu al-bukhari fi sahih li abi al-walid sulaiman bin khalaf ibn sa'ad al-baji al-andalusi al-imam al-baji da ka sani wanda ya rasu ta 474 Allah ubangiji ya gafarta mishi littafi ne shahararre ana buga shi a cikin mujalladi uku akwai shi a makarantar nan at-ta'dil wa tajrih liman rawa anhu al-bukhari fi sahih rattaba al-baji tarajim hadha al-kitabi ala huruf al-mu'jam baji ya jeranta waɗannan sunaye a bisa alif ba wa wadaha manhajahu fil muqaddimati fa qala ya bayanin salan da yabi tsarin da ya buga ya wajen buga littafin yace amma ba'du fa innaka sa'altani an usannifa laka kitaban ka roƙe ni in rubuta maka littafi ati fihi bi asma'i man rawa anhu Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari fi sahihihi min shuyukhihi wa man taqaddamahum ila as-sahabati radiyallahu anhum in kawo maka sunayen waɗanda Bukhari ya riwaya daga gare su daga malamansa da na sama da malamansa har zuwa kan sahabbai Allah ya ƙara masa musu yadda wa uthbita fihi ma sahha kuma in bayyana abin da ya inganta indi a wajena min kunahu na alkunyoyinsu wa an sabahu da dangantakarsu wa ma zakarahu ulama'u min ahwali da bayani akan abin da malamai suka ambata na halayensu wa ana insha Allah ati bima sharattuhu fi asma'ir rijali ala hurufil mu'jami bit ta'rifil mu'tadi fi baladina yace in Allah ya so zan tsara sunayen nan a bisa in kawo su a jeren giya huruful hijaiya kamar yadda al'adar masu rubutu a garin mutuki wa qaddama al-musannif bayna yaday at-tarajimi abwaban wa muqaddimatin fi manhaji wa manhaji ma'rifati zarh wa ta'dil al-imam al-baji ya kawo shimfida akan yadda ake sanin ilimin jarh wa ta'dil ثم ترجم الإمام البخاري ترجمة طويلة سنة تاريخ البخاري تاريخ مسعي ثم ساق تراجم كتابه سنة يكاو ترجمه ويذكر عادة اسم صاحب الترجمة ونسبه يكام بتسونا دنغنتكا والكتب التي أخرج فيها البخاري حديثه في سيء كما سيتي البخاري ابتدى حديث شاسكين كتاب الزكاة كو كتاب العلم كو كتاب كذا وبعد الشيوخ وبعد الشيوخ يكام بتسونا لما متم وأقوال هو أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه yakan ambaci kuma maganar malamai akan sa wa sanata wafati da shekarar rasuwarsa tubi'a bi tahqiqil ustad abi lubaba husayn fi daril liwa bir riyad a 1406 daidai da 1986 fi thalathi mujalladat a cikin mujalladi uku kamar da muka ambata dimna a cikin abil walidi sulaiman bin khalafin al-baji wa kitabihi jarhi wa ta'dil an yi dirasa ne akan shi sai aka hada da dirasar da littafin aka buga sai kuma at-tanbihu alal awhamil waqi'a fi sahihayn min qibalir riwa fadakarwa akan kurakurai da suka auku a cikin sahih bukhari ta fuskar masu riwaya da suke kuskure na abi ali al-husayn ibn muhammad ibn ahmad al-ghassani al-jayyani abu ali al-jayyani wanda ya rasu shekara ta 498 kuma haihuwarsa kamar yadda malamai suka ce shekara ta 427 da rasuwarsa kamar shekara 900 da shekara 43 kenan wani babban malami ya rasu a cikin watan sha'abana na wannan shekara ɗalibin ibnu abdulbarri ne da wancan baji ɗin duka malamansa ne yana an ce bai taɓa barin ƙasar andalus ya je wani gari karatu ba andalus ya karatu shi don babban malami masanin fiƙi masanin arabiya kamar yadda zafi yake cewa ya ce minal jihadinati al-huffadi ƙawiyyar arabiyyati arifan bil adadi yana daga cikin gogaggun malamai da suka san abin da suke ilimi ya ƙware a larabci ya san waƙa ya san adabi shine mai littafin التنبيه على الأوهام الواقعة ما ليته هو الجزء الخامس والسادس من تقييد المهمل وتمييز المشكل لتعرف شنو جزئي ديوا سنن شكل تقييد المهمل وتمييز المشكل طبع بتحقيق الأستاذ محمد صادق أيضا الحامدي في دار اللواء بالرياض a dai wannan shekara ta 1987 aka buga littafin shi ma a riyadh sai kuma a sami shuyukh al-bukhari li abi al-fadl al-hasan ibn muhammad ibn hasan as-saghani al-mutawaffa sanata 50 ba'da 600 al-imam as-saghani shi ma ya rubuta wannan littafi a sami shuyukh al-bukhari shi ma an buga shi bi tahqiqi al-ustad ali muhammad al-umran a daru alam al-fawaid bi riyadh a shekara ta 2000 miladiya daidai da 1419 kamar shekara 20 ko da ɗaya sai kuma mashiyakhatu mashiyakhatu shuyukh al-bukhari li abi muhammad abdullahi ibn sulaiman ibn dawuda abdurrahman al-ansari al-harithi al-andalusi al-ma'ruf ibn al-ahwat wani malamin nahwu ne da fiqhu ko malamin hadisi kamar da ake ba labari aka ce ya kasance mai yana da rubutu mai kyau kana malihal khatti yaktubu bil yusra ba hagu ne amma kana malihal khatt rubutun shi mai kyau ne kwarai kamar da aka ba labari a tarihin sa ya rusu ka ta 610 12 kamar shekara 549 kenan ubangiji Allah abin kamar shekara 800 kai ko 800 yes da 29 yes Allah ya gafarta mishi na hafihi man hal kalababi fil bidayati wal irshad yayi kwaikwayi irin salon kalababi din can a al bidaya walam yutimmi amma bai gama shi sai kuma ghayatul maram fi rijal al bukhari ila sayyid al anam na abi abdullah shamsuddin muhammad ibn daud ibn muhammad al bazi al mutawaffa sanata 25 ba'da al 109 al hijra kamar shekara 500 da shekara 16 yau da rasuwarsa da haihuwarsa kuma an ce an haife shekara ta 800 da shekara 45 wannan makhtut ne haihu ba a buga wannan wani malami ne da ya tafi kasar Azerbaijan lokaci ita take tashin ilimi sun yi karatu ya dawo ya zauna a kasar Hama ta kasar Suriya kenan malamin fiqh ne masanin fiqh Shafi'iyya da kuma ilmul kalam sai malam kuma ya ci gaba da cewa rijalul jami'is sahih da abdurrahman ibn harith at-tustari an-nasr buni al-mutawaffa sanata to wannan akwai tarihin bai bayyana daidai da ya faɗa ba wa huwa makhtutun shi ma wannan rubutun hannu ne sai na ƙarshe shine asma'u riwati sahih bukhari fil hadith li sufi zada hasan ibn hasan al-mutawaffa sanata wanda ya shekara ta 279 nan kusa kenan ko huwa makhtutun wannan shi ma rubutun hannu ne to ya gama da littafan sahih bukhari sai sai sai na sahih muslim insha Allah wanda zamu ji su a darasin gaba sai mu shiga cikin wannan littafi na al-Imam al-Zahabi shine al-ibaru fi khabari man abar na na tarihi wanda yake rarrayo shi daga tarihul Islam zamu tashi inda malam yace sanatar ne sanata sanataini wa hamsina wa mi'atin shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace qutila al-musta'in billahi abu al-abbas ahmad ibn al-mu'tasim billahi ibn rashid al-abbas a wannan shekara aka kashe halifan wannan wannan zamani mai suna al-musta'in billahi abu al-abbas ahmad ibn al-mu'tasim billah dan gidan mu'tasim billah dan uwan wasik da mutawakkil an haife shi malam yace ibnu rashid al-abbasi dan dan rashid jikar rashid ne kenan shi wannan an haife shi sanata 1 wa 20 wa 100 shekara ta 221 wa buyi abadal muntasir an zabe shi halifa an mushi mubaya bayan dan uwan shi al-muntasir wa kana umara turki qadis tawlaw qadis tawlaw ala al-amr sarakunan turkawa sun riga sun mallake komai kwamandoji na turkawa sun mallake komai wa bakiyar musta'inu maqhuran ma'ahu yawayi gari ya zama kawai sun riga sun galabaice shi maqhur wato wanda ake jujjuya shi da gadama fatahawwala min samira ila bagdada ghadba sai ba samira ya koma garin bagdada cikin fushi fa wajjahu ya'taziruna ilayhi suka fuskanto shi suna bashi hakuri wa yas'alunahu rujua suna roƙon shi ya dawo famtana sai yaki fa amadu ila alhabsi sai suka tafi gidan yari fa akhraju almu'tazz billah suka fitar da wani shima potential khalifa shine mu'tazz billah wa halafu lahu suka mishi rantsuwa da Allah cewa za su taimake shi suka mishi mubaya waje abu ahmada li muhasaratil musta'in abu ahmad ɗaya daga cikinsu ya zo da sojoji ya kewaye garin bagadaza ya yi muhasara fatahayya al-musta'in wa na'ibu bagdad ibn tahir lil harbi da shi da gwamnan bagdad a wancan lokaci ibn tahir suka yi shirin yaki wa banau sura bagdad suka gina wa bagdaza ganuwa wa waka al-qitalu aka yi ta yaƙe yaƙe wa nusibatil majani aka kafa igwa ko kuma ka ce majamjawa mai juyo wuta din nan wa damal hisabu ashhuran aka yi wata da watanni ana yi magarin wato ƙawanya washtaddal bala'u bala'i ya tsananta ga mutane wa kafural qatl akai ta kashe mutane wajahada ahlul bagdad mutanen bagdad suka shiga cikin halin haƙula hatta akalu jiyafa har suka dinga cin musa mushe ba ba wai kyanwa ba jama'a suka dinga cin mushe irin yanda ƴan biyafara suka dinga cin mushen jaki da makamantansu to mushe idan wani ya mutu sai a ci kawai saboda babu abinci wajarat iddatu waqa'atin bainal fariqayn akai ta yaƙe-yaƙe kala daban-daban tsakanin bangaren shi wannan halifa da bangaren waɗannan ƴan tawaye utila fi waqa'atin minha nahwa al-alfayn min al-bagadida akwai ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙe an kashe kamar mutum 2000 daga cikin mutanen bagadaza ila an kallu har sai da mutanen bagadaza suka suka yi rauni suka suka suka karaya wa da'ufu wa da'ufa amru al'amarin su ya lalace wa kauye amrul mu'taz shi mu'taz dake tare da waɗancan turkawa ya ƙarfi thumma takhalla ibn tahir an al-musta'in sannan ibn tahir ya ja gefe ya ba musta'in wuri ya janye jikin shi lamma ra al-bala da ya ga uwar bari wa katamul mu'tazza ya rubuta sako zuwa ga mu'taz yana neman sulhu da shi domin lamar su suna neman kawai duk wanda yake shugabanci dai a ce ana ana yin su sun masa fi sulhi sannan aka ta kokarin a sulhu ta tsakankani ala khalqil musta'in da sharadin cewa musta'inu zai kwabe kansa daga halifa a kyale shi a bar yaki fa khala nafsuhu ala shurutin muakkada ya kwabe kan nasa yayin resign a bisa wasu sharuɗa masu ƙarfi fi awwal sanati sunaini hadi a wannan farkon wannan shekara ta 252 thumma anfaduhu ila wasi sannan suka fitar da shi aka ce koma garin wasi fa utuqila sittata ashhur aka kama shi aka kulle shi wata shida tis'ata ashhur wata tara thumma uhdira ila samira sannan aka zo da shi garin samira fa qataluhu bi qadisiyati samira fi akhir ramadan suka kashe shi a qadisiya ta samira a ƙarshen watan ramadan wa kana rab'atan ka mutun ne garba garba khafifal aridaini wanda yake da kananan gira ahmaral wajhi yake da jar fuska malihan kyakkyawa bi wajhihi atharul judri athar judri judri a cikin fuskar shi akwai tabo na cin zanzana wa yaslahu fi sini nahaw nahaw sa yana yin asalan allafaq amin yana yana yana da tsamin baki irin wanda in zo faɗan sinin sai ya faɗi ta da sa'u za ga mutane wasu suna da irin wannan ɗabi'ar ba sa iya cewa sinin yana da irin wannan a halshensa malam ya ce wa kana musrifan fi tabdiril khada'i ya kasance mai almubazzaranci wajen zubar da dukiyar baitul mali ya rabar da ita ya sa sutura ta san ta gaida faɗa wa zakha'il da ainihin wato foreign foreign reserve inda aka taskace dukiya malai yace samahu lahu Allah ubangije gafarta mai uwar shi ummu walad bari mu ji daga siru alamin nubala gashi a gurguje na photocopy wannan saboda labarin kusa a ce wannan wannan mutumin shine bambanci tsakanin zaman lafiyar daular bagan daular banu banu abbas ta lalace wata daga kan shi dole ta lalace jama'a daga kan shi tunda aka gwada irin wannan daga nan abubuwa suka taɓarɓare musu gaba ɗaya ba su gushe ba in ban da ƙasa kawai da suke ƙasa kawai suke yi a abin nan ɗin ku riƙe wannan wasu su duba suke na abin nan ɗin shi kuke ga wani ya ce almusta'inu bi ahmada billahi ahmad ibn al-mu'tasim billah al-khalifatu abul abbas ahmad ibn al-mu'tasim muhammad ibn haruna ar-rashid ibn al-mahdi al-abbasi abu al-wathiq wal mutawakkil dan uwan wasi da mutawakkil ولنا سنة إهدا وعشرين ومائتين وبويا في ربيع الآخر سنة سنة ثمان وأربعين عند موت أخيه المتصل ثم نجوانه malai yace kana ahmar alwaji yana da tabbata raba alqama mai kakkarfan jiki khafifal aritani maliha sura bi wajhi athru judari bi maqdami wa bi maqdami bi muqaddami ra'sihi tulun yana da dogon goshi yalthu bis sin katha wa ummuhu ummu waladin uwashi baiwa ce wa kana mitlafan lil mali yana da almubazzaranci mubazziran mai sakin hannu farraqal jawahira ya zubar da dukiyoyi wa fakhirat thiyabi yana da sitira ta shiga ta shiga ta fita kunya ikhtallatul khilafatu bi wilayati kaji magana daga hawansa halifancin banul abbas ya sauri sururuci wa tarabatul umur al'amara suka lalace istawdara aba musa o tamush بإشارة كاتبه شجاع ابن القاسم ثم قتلهما ya ba wannan mutum mai suna Otamus ya ba shi waziri saboda an ba shi shawara daga baya da wanda ya ba da shawara da shi inda ya kashe su wasadar Ahmad ibn Salih ibn Shabra Shabrzat walamma qatala Baghi at-Turki alladhi qatala al-mutawakkil ya kashe wannan mutumin Baghi at-Turki wanda ya kashe dan uwansa mutawakkil ghadibat lahu al-mawali sai waɗannan turkawa suka jawo shi وكان المستعين من تحت أوامر أوامر وصيف وصيف وبغى yana karkashin wasif ne da buga wasu takaddarin mutane guda biyu wanda sai abinda suka ce su suke su ne kafin sarki ne shi wa kana jayyidal adadi mutum ne mai kyakkyawan tunani hasan al-fadila mai halin kirki wasmu ummihi mukhariq sunan uwar tasa wannan baiwa sunanta mukhariq ولما مات المنتصر استوزر الأمراء وابن أبي الخصيب ولن السبا ووزيري وقال لهم أتماش يتيمس متى وليتم أحدا من من من ولد المتوكل لا يبكي منا أحدا يتيمس إن كوكا سكي bayan mutuwar muntasir din kenan kafin a nada shi wannan sai ya ce musu shi Umash in kuka sa wanda gaskiya ya mutawakkil a halifanci to babu wanda zai saura a cikin mu duk sai ya kashe fa qalu ma laha illa ahmad ibn muftasid suka ce to wannan shi kadai zai iya wa huwa ibn ustadina dan gidan shugaban mu ne fa qala muhammad ibn musa al-munajjim sirran atwalluna rajulan yara annahu ahqqu bil imamati min al-mutawakkil za ku ba wanda yake ganin mutawakkil din ma da yayin mulkin ya kwace mushi ne istani'u man ya'rifu lakum zaka ki ku dai tsaya ku nemi ku wanda zai san wannan abin da kuke faɗa fa abu wa bayu suka ce ba komai suka sashi واستقل اياما يكوانكي فبينه قد دخل مجلس الخلافه اذا جماعه من الغوغاء والشاكريه والجند نحو الالف في السلاح وساه المعتز يا منصور wannan mutum ya shigo cikin fada bayan yan kwanaki sai ga yan daba iri daban-daban da kungiyoyi na wawaye jama'atu min al-gauga daga cikin wawaye wa shakiriya da wasu yan kamar kace yanzu kwankwasiya irin wannan kungiyoyi ne na siyasa wal jundi da sojoji na hawal alfi mutum mutum dubu fi silahi kowa a cikin makaman shi wasahu al-mu'taz ya mansu ce sai mu'taz sai mu'taz irin wannan rigimar siyasa da ake bayan aka fara ta bashi go fa nashabatil harb aka fara yaki a cikin fadan wa qutila jama'a aka kashe wasu wa madal musta'in ila al-qasr al-haruni fa bata bi ya tafi gidan al-qasr al-haruni wani babban gida ne ya kwana a can wa nahabatil gawga'u dara wa iddata dunya wawayen da suka dinga kwasan kayan sata suka dinga ɗibar ganima a gidan sarkin wa hazu silahan kafira suka ɗebi makamai ba aka ake bayan zama aka yi rikicin zaɓe a shiga police station a ta kwasan bindigogi wani ya kama mata ya ce ya kama baiwa wani ya saci tutar 'yan sanda haka ne ya ɗaura a kan shi yana kabbara yana sai baba wa buhi aka suke ta wannan hauka fazarahum buga as-sabiru an daril khilafa buga shi yago ya watsa su gaba daya buga musu tiya gas kenan wa kasratu al-qatla aka kashe mutane fa bazala al-musta'inul khaza'ina sai ya fito da dukiya ya dinga sadaka fa sakanu sai kowa ya nasu wa buhi al-hubi baga zat aka zabe shi bayan kashe wancan wa amiruha muhammad ibn abdullah ibn tahir shine gwamnatin bagdada summa ghadiba almusta'in bi isharati udmash alwazir ala ahmad ibn al-khasib wa akhadha amwalahu wa nafahu ila jilati aqritish sannan wannan dan uwan nashi ne suna ahmad ibn al-khasib shi ma jinin sarauta ne aka kama shi aka kulle shi aka aka aka kwace duke shi wa mata tahir ibn abdullah mutawalli khurasan wannan shi ma ya rasu fawali almusta'in fawalla almusta'in ibnahu muhammad ibn tahir mudi'ahu sai saka dan shi dan gidan wanda ya rasu din a matsayinsa ko wallal iraqa wal haramaini akahu muhammad ibn abdullah ya saka kuma dan uwan wancan gwamnan iraki da makka da madina wa mata buga al kabir fa walla makanahu waladahu musa ibn buga yasa dan shi anan wasa janal mu'tazza wal mu'ayyida ɗan uwan nashi guda biyu sa sa gidan yari wanda yaka alaihima ya kuntata musu washtara amlakahuma kurhan yasi ya dukiyarsu ba asararsu ba wa qarrara lahumu fil amin nayifan wa 20 alfan yace a dinga ba su dirhami 20 da dan kadan dinaran amin dinari laysa illa a shekara abinda za ba su kenan wani kudi wanda bai kai kawo ba wa aqada li ota mush ma al wizarati al imra ala misr wa sa'ir al maghrib sannan ya mika wannan otmash din shugabancin misr da duka yammacin kasar musulmai kamar nan arewacin afirka kenan wani fa ubaidallahi ibn yahya ibn khaqan ila barqa wannan shi ma wani hatsabibi ne ya kore shi daga garin wattafaqa wa anfaqa alfai alfa dinarin fil jundi ya ciyar da dukiya miliyan biyu dinari miliyan biyu ga sojoji wa qutila ali ibn yahya al-armani wa umar ibn aqta mujahidaini bi biladir rum wadannan su mutu a harkar jihadi wa kasratul asraku bi bagdad turkawa suka cika bagadaza wata makkanu suka zama sun fi kowa ƙarfi wa asafu suka dinga zalunci wa azawul amma suka dinga kwace mutane dukiya suna fitar da talakawa fasarati shakiriyatu wal jund daga ƴan shakiriya da sojoji suka yi tawaye wa harqul jisra suka kona wata gada da ta hada yammaci da gabashin bagadaza wantahabu dawawin suka yi sace-sace a cikin ofisoshi wa haja mithluhum bi samira wasu ma a samira suka tada kayan baya su ma faraki ba buga wa ota mush wa wada usaifa suka tafi suka je suka dinga kashe mutane wa qatalu wa idda wa tanakhat al amma mutanen gari talakawa suka suka yi fushi fa qatalu ta'ifatan min al atraki suka kashe wasu yan sanda da sojoji wa azmal khatab rigima ne ta yawa wa kharaja wasifun wannan komanda wasif ya fito fa amara bi ihraqi al aswaq yace a kona gaba ɗaya kasuwar garin a kashe mutane kenan sun ma ba da yasirin kutila utmash wa wazara ibnu yazdad utmash ma kashe shi aka mai da wannan ya zama waziri ibnu yazdad dukan su turkawa din ne wa uzila an alqaba'i ja'far al-hashim wa dakhala sanata 50 wa 200 ana nan aka shiga shekata 250 baya kadan kenan ko fa kharaja bi tabristan al-hasan ibn zaid al-hasani wa azuma sultanu wani albiti ne wannan yayi tawaye ya samu karbuwa a can yankin da yake wa hakama ala iddati madain ya rike garuruwa da dama wanda mai rai kullu muribin duk wani wanda yake da wata shakka ko wata matsala sai ya koma bayan shi duk wani dan adawa wa hazama jaysh ibn tahirin marrataini ya rubuza sojoji ya ci nasara kan sojojin gwamnati har su biyu ko wasala ila hamazan fajahada almusta'in lahu jaysha sai da aka shirye sojoji na musamman sannan suka magane shi wa fiha aqad almusta'in li ibnihi al-abbas ala al-iraqi wal hijaz ya sanya dan shi a matsayin wato gwamnan iraki da hijaz وفي سنة 51 و 200 ظهر بقزوين الحسين بن أحمد الحسيني فتملكها شمعون أن تواين Hussein ibn Ahmad al-Husaini ya kwace kasar abin nan Qazwi wa kana huwa wa Ahmad ibn Isa az-Zaidi kad ittafaqa da sun yi alliance wa qatala khalqan birrayy sun kashe mutane a garin Rayu wa Atha sun yi barna fa usira ahaduhuma wa qutila al-akhar daga baya kama daya kashe daya wa kharaja bil Hijazi Isma'il ibn Yusuf al-Hasani wa tabi'ahu al-A'rab wannan shi ma ya fitar da tawayen shi mutanen ƙauye suka bi shi fa'afa shi ma ya tabarna wa afsada mausimal hajji ya zo ya lalata aikin hajji yana aikin hajji cikin zaman lafiya wa qatala min al-wafdi azyad min alf ya kashe alhazai sama da mutum dubu thumma qasamahu Allah bi ta'uni huwa wa kathirun min jundi sannan Allah ya karya kashin bayan shi da wata annoba suka dinga mutuwa shi da sojojin sa duk wannan mukaddima ce sai ya ce wa hajatul fitnatul kubra bil iraqi fitina mafi girma ta fara a iraqi fatanakkar turku lil musta'in turkawa da suke kewaye da shi komandoji kawai sai suka juya mashi baya fa khafa sai ji tsoro wa tahawwala ila bagadaza sai gudu zuwa bagadaza wa nazala bil janibil gharbi ala na'ibihi ibnu tahir yaso ka bangaren yammacin gari a gidan wannan gwamna nashi fattafaqal atraku bi samira sai suka hadu a garin samira wa ba'athu ya'taziruna suka aiko da sakon ba da haƙuri apology wa yas'aluna hurruju'a suna roƙon shi ya dawo fa aba alayhi yace ba zai dawo ba faghadabu sai suka yi fushi wa qasadu sijna suka tafi gidan yari wa akhrajul mu'tazza billah suka fito da wannan mu'tazu wa bay'u lahu suka masa mubaya'a wa khala'ul musta'ina suka ce sun kwabe mubaya'su daga musta'in wa banau amrahum ala shubha suka kawo wata shubha wahiya suka ce annal mutawakkila aqada lil mu'tazzi ba'da al mu'tasim ai mutawakkil ma da ya ba muntasir halifanci ya ce bayan shi mu'tazzi da ba su san da aka masu kasa wannan neman fitina kawai fajjar hazal mutazu a kawo a ba ahmada li muharabatul musta'in shi kuma mutazin da shi ma yana son mulkin sai ya sa dan uwan shi abu ahmad ya zama komanda aka taho yaki wata hayya al musta'in wa ibn tahirin lil hisa su kuma suka yi shirin wato a a abin da za a musu kawanya da za a musu wa islahi suri suka gyara katangar gano bagadaza wa tajarrada alu bagadaza lil qatl mutanen bagadata suka fito suka fara aikin kisa su ma wa nusibatil mana majaniku a kafa majaujawa wa waqa aljiddu wahala tayi wahala wa damal bala'u ashhurak wannan bala'i akai wata da watanni ana fama da shi wa kasratil qatla akai ta kashe mutane washtaddal qahab yunwa da fatara da fari yayyawa wa tammat bainahuma iddatu waqa'ati akai ta yaƙe yaƙe tsakankani bi haisu innahu qutila fi nawbatin min jundil mu'tazzi alfani akwai lokacin da kashe mutum 2000 a lokaci daya ila an da ufa ahlul bagdad haka ake ta wannan bala'i har mutanen bagdad suka yi rauni waja'u yunwa ta rarake su wata asaru suka zama sun sun lalace fama asbarahum ala sharri wal fitan malam zabi ci dama sun fi kowa iya juriya wajen shari da fitina ba wanda yake su jure shari da fitina sun dare suna shan wahala da sharori da fitintunu yana da lissafin irin fitintunu da wahalar da aka sha a bagadaza har zuwa karshen misali zuwan zuwan su holakuli ce babu babu al'ummar ta kai mutanen bagadaza ganin shari da fitina a duniyar nan kuma har yanzu haka ake haka ake wa qawiya amrul mu'taziyya waɗannan ƴan mu'taziyawa suka suka yi ƙarfi fakataba ibn tahirin fi sirri al-mu'tazza shine yayin musu sika a sirrance wan halla nizamul musta'in shi ko musta'in gaba ɗaya system din shi ya ruguje bai da wani ƙarfi kowa ya watsa ya bashi wa inna ma kana qawamu amrihi bi ibn tahir da mu bin tahir din shine karfin sa wa kashafahu nasu sai mutane suka watsa suka bashi waje fatahawwala ila rusafa sai kuma fadanin ta ar-rusafa thumma sa'an nasu fi sulhi sannan aka samu wasu masu hankali suka nemi ai sulhu wa khuli al musta'in aka kwabe shi daga halifanci fa aqama fi dalika isma'il al qadi wa ghayruhu bi shurutin wasiqa aka wanda suka yi aikin sulhu alqalai da wasu mutane suka sa sharuɗi masu masu ƙarfi fa az'ana bi khalqi nafsihi fi awwal sanati 52 ya yadda cewa ya cire kanshi farkon shekara ta 51 wa ashhada alaihi aka kafa shedu akan haka ya faɗa cewa ni wane wane na sauka daga wannan mukami saboda kaza saboda kaza fa uhdira ba'da khalqihi tahta al-khawtati ila wasil aka shigar da shi aka aka aka je aka shiga tafi da shi aka shi wasil fa utuqila biha tis'ata ashhur can kuma aka kame shi wata tara summa huwila ila samira fa qutila bi qasati samira fi salis shawwal min as-sanati watan shawwal uku ga wata wakila an ce kutila yawmaini baqiya min ramadana a cikin watan ramadana walahu ihda wa thalathuna sanatan wa ayyama shekara 31 da yan kwanaki fa yuqalu wasun ce ba asal mu'tazu ilaihi sa'idan alhajiba wannan mutumi aka turo wani kaman PA ne ko kace national security advisor falan ma ra'ahu almusta'in tayaqqana talafa da ya ganshe tabbata cewa mutuwa zai saboda an san me kisa ne wa baka sai ya dosa kuka wa qala dhahabat nafsi yace na mutu na lalace فأخذ سعيد يقنعه بالصوت سعيد يدنغ شوطا مش بلالا إنه ذاك دنغوا وني شغبا جنا يرغو ثم أجأه sannan ya tsugunar da shi waka ada ala sadri ya zauna akan kirjinsa wazaba ya yanka shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inji malam zahabi wa qala suri ba asal mu'tazu ahmad ibn tulun ila wasil li qatl al-musta'in ya aike shi dan ya kashe musta'inu fa qala wallahi la aqtulu awladal khulafa yace ya rantsa da Allah shi baya kashe ƴaƴan halifofi fa ba asa sa'idan lil hajiba sai aka aika da wannan sa'idu din al hajib fa ma matta Allahul mu'tazza zabi ya ce mu'tazzib Allah bai bashi dama ya ji daɗin wannan abin da yi ba bal ujila bil khalqi wal qatl jazaa'u faqa shi ma Allah ya mishi gaggawar nan da nan aka cire shi aka kashe shi jazaa'u faqa zaka kai ma da kake mutane wani rashin imani ko rashin tausayi sai suka jira jazaa'u faqa haka haka yake kullum haka suna Allah take duk wanda zai ce ji irin wannan jama'a wannan bala'i ba duka akan mulki ne gaba ɗayan shi duka akan mulki shi sa mulki bala'i kuma duk wanda yayi wani mugun abu to shi ma zai dawo kanshi haka Allah yake wa tilkal ayyamun dawlaha bainan nas Allah ya tsare mu sai mu koma a cikin littafin da malai yake cewa wa fiya ishaq ibn buhlul abu yaquba at-tanaw at-tanwahi at-tanawhi al-anbari al-hafiz sami ibn uyayna wa tabaqata وطبقته وكان من كبار الأئمة صنف في القراءات وفي الحديث والفقه سيكما إسحاق ابن بهلول أبو يعقوب التنوخي mutumin garin Ambar malamin hadisi dalibin su Ibn Uyayna da sawoyinsa kamar akwai baban shi shine Bukhlul Ibn Hassan da kuma Isma'il Ibn Ulayya da Waqi' Ibn al-Jarrah din malaman sa ne malamin yace yana da rubutu a cikin qira'at da fiqh da hadisi malami ne musaidi da ake cewa baya ta daidanci da kowa sai kuma malam yace wa qala ibnu sa'id haddasa ishaq ibn buhlul nahwa 50 alf hadithin wannan malami ya karantar da hadisi wajen guda abin nan guda 50 daga haddasa afwan ya karantar da hadisi kuma guda 50 daga haddasa zahabi yawan taliki anan wajen yake cewa yace qultu kaza falyakun al-hibz haka ake son mahadacin hadisi wa illa fala yace in bai kaga ba ka ci mishi madaci haka yace yace faqana anal yawma bil ismi la bil jismi mu a yanzu zamanin zabi sai muka gamsu da a kira mu malamai alhalin babu jikin malamai ƙarya ne kawai tun zamanin su ba yace bil ismi la bil jismi yace falau annan falaura annasu fi waqtina man yarwi alf hadithin bi asanidiha hifzan lan baharu da da mutanen zamanin su zahabi za su ga mutumin da ke riwaya hadisai kwaya dubu da isnadojinsu sai da sun yi mamakin shi in har da ga cewa wow this is miraculous kamar ɗaya bisa hudun sayar bukari kenan ba shi hadisi dubu da isnadojinsu tun zamanin su zabi jama'a kama kamar kawai mutane suke ya zuwa yanzu shi zan ka tana cewa hafizu malamin hadisi baka taba gani irin shi ba baka taba ba a wannan zamanin sai dai burbushi sai wanda suka kama hanya sai wanda suke suke suke suke bi suna tsinta takalmi bayan an wuce an gama ɗiba gani ma su zo irin yan kala din nan idan an gama ɗiba dawa a gona ba yan kala suna zuwa ba mai gona ya ɗauki buhu hamsin su kuma su sa samun rabin tiya suna ta murna ko to su duk irin su ne ake yanzu wannan fatan da mana zabi yana nan a cikin alamin dubala ya wannan tarihi yake cewa da mutane yanzu za su ga mutumin da ya da hadisi dubu da isnadin su cewa Allah da sun dinga mamaki amma kaji shi hadisi dubu hamsin ya da ci abin mamaki wannan mutum bai da hadisi ko kwaya ɗaya cikin kutubun sita da yawan hadisin shi din ba su ma kalle shi zaka ji an ce wani na da dubu ɗari uku irin irin irin abu zur'a wanda aka ce yana da hadisai sama da isnadoji da, da, da riwayoyi sama da miliyan biyu alfai alf waɗanda suke a kan shi yadda ka san alaran mafana yin takara haka yake takara hadisi kwana yake yana tilawa hadisi saboda kawai ya samu ne su zauna zauna ta'ahudi ko mun gane baya bacci aiki shi kenan waɗannan za ka ga sun fi kama da aljanu fiye da kamar su da mutane wa fiya abu hashim ziyad ibn ayyub at-tusi al-baghdadi wanda yake cewa dullawai haka sunan shi ki dallawai al-hafiz sami'ahu shayman wa tabaqata wa yuqalu wa kana yuqalu lahu shu'batun al-asghar li itqanihi wa ma'rifati wannan malam Abu Hashim Ziyad ibn Ayyuba at-Tusi shi malamin Bukhari ne da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun rubuta hadisan shi a cikin tafansu haka Imam Ahmad ma ya karatu a gurin sa ana mishi lakabi da dalluwai dalluwai mutanen garin su suke mishi wannan lakabi yana da yayi riwaya daga Hushay ibn Bashir da sauyin Bashir su Abbad ibn al-Awwam ana mishi lakabi da Shu'batu as-Saghir dan Shu'ba karami Shu'ba karami kama a ce Shu'aiba kenan da itiqani saboda gogewarsa wa wa wa ma'arifati da sanin iliminsa wa fiha bunda muhammad ibnu bashar al-basri al-imam bunda muhammad ibnu bashar ibnu usman ibnu daud ibnu kaisan al-abadi malam bundar abin da ake nufi da bundar abin nan ne coinage ne haɗa kalma ne tsakanin ibnu dar ibnu dari bundar shi suke ce haka wato malam ɗan garinsu yana ɗalibi duk ana yayin tafiya garuruwa daban-daban aje a yi karatu ya shirya ne kuma sai mamashi ta ce ban yadda ka tafi ba da kan shi ba da labari ya ce azamtu al safari lil hadisi azamtu ala rihlati lil hadisi famana atni ummi fa aqatuha fa burika li fi'li ce uwata nace zan tafi neman karatu tace ba za ka tafi ba yaro ce sai ne mata biyayya sai Allah ya sa mana albarka a cikin karatu sai da namu duk kowa sai ya je ya dawo ya tarar da kai karatun shi shi zai kici mishi bundar ai allazi jama'a ahadith ahli dari dan Allah da ya kamar yace Allah ya sa mishi albarka jama'a da abin da aka yi neman albarka kuma da Allah ya cewa walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati barakati samawati wal ardh min as-sama'i wal ardh walakin kazzab Allah ya ce da a ce mutanen garuruwa za su imani irin yadda Allah yake so su da mun bude musu albakatu albakatu Allah ya ce na sama da ƙasa amma mutane sun kafirce ne to kaga kafirai su kuma da Allah ya tashi ba da labarin sai yake cewa falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay su ba barakatin ba abwaba kulli shay da suka manta abin da aka ce su bi na tauhidi su bi annabawa suka ki sai Allah ya bude musu komai hatta menene ma hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisu sai da suka dinga takama da jin cewa sun isa Allah ya ce muka kama su a san matsi a san matsi Allah ne kama su wato sai san da sai san da atai da aka tin ardu zukhurfaha wa zayyanat wa dhanna adu annahum qadiruna alayha sai sun gama shirya ta gaba ɗaya duniya suna ganin maza kamar yadda suke cewa yanzu za su ma za su hana mutuwa kasan da akwai wannan research din akan gaba ana nan ana ta bincike ya za a yi adina mutuwa kuma ana ganin is possible saboda ai mutuwa abinda za su hana abinda ake cewa natural death sai dai accidental death natural wanda za a ce sai ka tsufa tukun na rayuwa ka ta kare ka mutu ai cells din jiki suke suke sururu cewa ko to za a dinga replacing din su ana ƙara reviving din su ana ƙara musu halitta kamar da ka san mota kan ga dama tun da ka seta har ka sayar ba ta mai ba zai kare ba in ka ga dama saboda kullun kana topping kana topping da kaga yayi rabi ka shafe da kaga yayi rabi ka topping to za wasu magunguna za su dinga reviving din cells din kwaye halitta mutane to in dai mutuwa ce da za a ce a tsufa mutu to za a dina su isu isu kafirai ko suka ce wallahi wannan ba zai yi ba wasu wasu ma ba wai dan ba zai yi a kilinci ba saboda suka ce zai kawo matsala a duniya za a wayi gari tsofi suke mutuwa su tara wurin yara su ƙera taya su ki kaucewa wasu su ya saba suna Allah alonza arda kifatan ahya'an wa amwata haka Allah ya tsara duniya ku tun a cikin sosai kala sun ce sun ce sun ce wannan ba zai yi ba almuhim shine su kafirai da suka manta da Allah sai Allah ya bude musu komai fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in to abin bakin ciki yanzu mu musulmai abinda muke nema kenan abuwa ba kullu shay'in muke nema da haka mutum bai damu ba kamar da annabi kisa kashin duniya mutum baya damuwa sai yana yake samun arziki min halalin aw haramin baya damuwa babu wanda ya damu zai yake samun dukiya kowane irin kasuwanci kowace irin karma karma kowane irin rikici kowane irin kuɗi mutum dai kawai ya ji shi ne tar da kasa da kuɗi ya ji dai kawai ya fi ƙarfin abin nan yawon da ke gaban shi to wannan shi sa duk muka lalace muka rikice zama amma kaga shi yanzu kaddara irin wannan mutum ne ya samu admission za shi america ko za shi china karatu sai babaka ta ce ba za ka je ba mutum da za su yi haƙura sai ya mamaki ya haƙuri kai wallahi da opportunity ne yake jira na ke ma za ki bude haɓawa wato ko dai ya ƙoƙari ya gamsar da ita ko kuma dai kawai ta haƙura musamman yadda da yara suke iyaye suke bautawa iyaye ke bauta ma yara ko kamar da annabi ya ce karshen duniya za a zo mutane an tambayar amatu rabbataha in ɗaya daga cikin fasarorin cewa a waye gari ya'ya iyaye na tsoron ya'ya iyaye ba su so ya'ya sai ka ji uwa tana cewa ni wallahi wani tsoron shi nake ji ba zan iya mashi faɗa ko wance ni ba ruwa na duk abin da take so ta yi ta uwa za ka tana faɗa maka wannan na san kowa ya taɓa zai irin wannan a bakin mata da muke karantawa islamiyu ko a unguwa ko ana ganin ka mutumin kirki a kira ka a ce dan Allah wane bismillah kai musu fada yaran nan duk wallahi ba sa jin magana duk ana mana irin wannan a unguwanni da wurare ko to irin wannan yaran yanzu yaushe za su samu albarka kenan uwarka ta ce ba ka kai abu kace sai kai baban kai ce kai kace sai kai malamin kai ce kai kace sai kai shi yace na so in fita uwata ta hana ni fa aqatuha sai ni mata biyayya yace fa burika li fi'li Allah ya samu na baka ilimi to haka Allah yake yin wannan abun a ka'idarsa da haka bai taba barin garin su ba sai da uwar ta mutu ta bahaushe suka rabu lafiya sannan da ya gaya da bukata sai ya fita gari amma kafin nan ma ya riga ya tara ilimi yayin da tara ilimi kuma haka ya tara abokan gaba mahasara daga cikin farashin tara ilimi kuma kenan ko baka tara irin wannan ilimin a cewa kowa na san ka bai yiwa da akwai karin din shi wanda ga yanan ya mutu bayan shi kai shine Muhammad ibn al-Musanna da ya mutu ma sai da aka je aka ce Muhammad ibn al-Musanna albishirin ka abokin gabanka ya mutu ya Aba Musa sai ce amma ku ba ku da hankali ai ni abin da nake da shi na fada bai kai wai haɗin fatan ya mutu kuma Allah ne da gaba zan ƙara ta da hadisi ba haɗin ba duniya kwana 90 ne tsakankanin su 3 months tsakankanin su shi ma ya mutu shi wannan ya mutu a wannan wata da ake magana ya rasu a rajab shi kuma ce rasu a zulqa'ada to haka haka yahya ibn ma'in shi ma baya karban hadisin sa haka qawari shi kuma qawari yana kin hadisin bundar ne saboda bundar yana da alhammam gidan wanka kasan yana da cikin al'adun su a wancan lokacin gidan wanka kamar yadda yana ce mutum manajan gidan kallon kwallon ne ana ganin ai ba sana ce ta mutunci to haka in aka ce wane sahibu hammani ba wai gidan wanka ne kake tsammanin shi a yanzu na yan gayu bane a guri ne da ake zuwa a yi sharholiya to yana da irin wannan sana'a da yake yake yake kasuwanci shi duk malantar nan kuma ba yana da yana da yana da gidan wanka Allah ya kawarta musu so shi za zahabi ne zai ke cewa wala ibrata bi man ba'afahu ba za a kalli wanda suka ce mutum ne mai rauni ba saboda ba magana ce suka yi ta adalci ba Allah ubangiji ya gafarta musu yana ɗan shekara sha takwas ya ce an taɓa tambayar shi ya ba da riwaya hadisi ya ce sai ya ji kunya a gan shi a gari yana ba da hadisi sai ya ce mutane su zo su zo su fita gari suka fita gari suka je wata gona sannan ya musu kyauta ta kuɗaɗe ya ce su ne tunda sun yi da da ilimi ma ai sun kamata musu kyauta ya ba su kyauta sannan kuma ya koya musu hadisan Allah ya gafarta mai an haife shi tare aka haife su da shi Muhammad ibn Musanna shekara ta 167 kamar yadda zamu rubuta shekarar da wannan ya mutu malam Hammad ibn Salama to malam ya ci gaba da cewa sami'a mu'tamar ibn Sulaimana wa Gundar ya ji mu'tamar ibn Sulaiman da Gundar wa tabaqatuhuma da sawoyin su kamar irin su Yahya ibn Sa'id al-Qattan wanda ya shekara 20 yana karatu a gun Yahya ibn Sa'id har yake cewa kuma da ya haya ya rayu fiye da haka da na ci gaba da karatu a gurin sa da irin su Umar ibn Ali al-Muqaddami kenan duka wannan malaman sa ne yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba ɗayan su baya ga asalin kutubu sita Abu Zur'a da da Abu Hatim da Ibn Hibbana da al-Imam al-Baghawi da Baqi ibn Makhlad da Abu Bakar ibn Abi Dawuda da Yahya Saji duk waɗannan a'imma din duka ɗaliban shi babban malami ne sosai da gaske Allah ubangiji ya gafarta mai an ce ya kasance sahibu kitabi da littafin shi yake karantarwa baya karantarwa da ka da littafin shi yake karantarwa duk da ya hada littafin shi kuma ɗayan gashi nan wafiya Muhammad ibn Musanna al-Hafiz Abu Musa al-Atari al-Basri az-Zamin fi Zulqa'ada mauliduhu wa mauliduhu ama tuwfiya Hammad ibn Salama sami'a Mu'tamar ibn Sulaiman wa Sufyan ibn Uyayna wa tabaqatuhum haji shi kuma shine Muhammad ibn Musanna al-Hafiz Muhammad ibn Musanna ibn Ubayd ibn Qais al-Atari mutumin garin Basra ne shi ma ana mashi lakabi da az-Zamin fi Zulqa'ada shi kuma ya rasu a Zulqa'ada mauliduhu haifuwarsa fi amatu wufiya hamad ibn salama shekarar mutuwa hamadu 167 kenan da shi da bundar aka aka haife su a wannan shekara sami'a mu'tamar ibn sulaiman wa sufyan ibn uyayna ya ji katu daga waɗannan wa tabaqatuhuma da da tsararrakin su irin su Hafs ibn Ghiyas irin su Abu Muawiya ta Abdarir irin su Yahya ibn Sa'id din irin su Ahmad ibn Sa'id Ad-Darimi al-Imam Ad-Darimi da kuma dalibin sa ne ya ji karatu a gurin sa aka ce wa kana sadiqan lahja fi aqlihi shay'un mutum ne mai gaskiya amma yana da dan wani abu haka kaman wani lokaci kaman yana dan zazzarewa haka sama sama irin kaman san yana dan dukan shi wata rana sai kaman bai da kai sosai amma dai malami ne iyakan malami shi za a ke ce mashi azzamin domin azzamin shi ne mutumin da ke cuta wadda ta dimance shi na fata mun gani to abokin wancan ne tare suke amma shi muhammad ibn musanna yana yawan sukar bunda yana yawan cin diddigensa kamar da muka ambata da shi da irin abu hafsun fallas da irin alkawariri da ya hayar bin ma'ini duka suna daga cikin malaman da ba sa son bundaru amma dai malamin sun yi riwaya daga gare shi babu iskali game da shi sai kuma na ƙarshen su shine da shi wannan yana daga cikin rijalul kutubu sita da kuma duk waɗancan ɗaliban su ma ɗaliban shi ne su ibnu khuzaima waɗannan malamai ɗaliban shi ne su ibnu khuzaima su abu zur'a su abu hatim su ibrahim al-harbi mai garib al-hadis su baki ibnu makhlad al-andalusi su imam al-baghawi husayn ibnu mas'ud su al'imamu abubakar ibn abi dawuda su yahya saji da makamantansu duk waɗannan ɗalibansa ne haka kuma abin na al'imamu addarimi shi ne abin nan kenan ahmad ibn sa'idin darimi allah ya gafarta musu gabaki ɗayansu wafi ha yaqub ibn ibrahim abu yusufa ad-dawraqi yaqub ad-dawraqi al-hafiz babban malami sami'a hushayman wa ibrahim ibn sa'adin wa tabaqati kima wa tabaqata kuma ya ji shi ma daga waɗannan malamai da kuma tsararrakin su bari mu kwana nan insha Allah dan ya riga eh oh Ahmad al-Bagawi ko jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk